mburki tura ibrahim ibrahim akul oma ku turun buru ama ku turu radin bur ture i aku chama ku burin buru bure sosai kana da ture ana kan shen buru turu ibrahim yo no ya furkin zarrara nun wayin iyali yau an ke nuna hu zarradu na rikan na bunsu al'umma ina dina dinye na fu albarka ka fadi di su huna kanadin burtura ibrahim daga ur zuwa zarkar diyawa wato ribatiye zuwa canzari ko dina ban gaske sarunsa amma kafin ninge mai kakan masariye ibrahim mai sun zarkan ana mbur kuma taimakai lokacin da zai kyama zara kan zarra ibrahim yo banga yo ngbe sun zar masar ku kwana kunun nin e nin manye saraya ndi ku ma arziki ku kwana mbur kyama ibrahim bai wa ku ji duniya ku ban wa kuma di ma fi ji ku gwada mbur kyama jinkir kafu ibrahim munu nan gandoye saraya nan jimi mbur bayyana ka banye fi mai karfin zuciya sa'ina da ibrahim na guda casa'in na rubu mbur bayyana ka banye yau na fiya mihim buru bi iko kafu cafin biyayya anu zama wa anu ribi kirki na kyahu da dufin gum mfu zuriya tuli ina ra'ayin kuruntu kitanmu don bur kyafi alkawari mbur bayyana ka banye so tanmu fa domin ya kyafi alkawar kadai ba domin i tabbata fi nin munu i alkawar radi na fiye kimin lanjela mburna mafiya sahuna ka ganya ba mburna taimaki lena nan ku guza guza cha mafi ɗari ku lokaciwa ku lokaciwa mahaifa saratu na kin da kuloyin kunu da ruba fa iya kubura fadar kubura kimin lanjela amara ka na kunnara ku cofara ya almasihun kunu yesu almasihu bana da fima i a wuri sabonin laifi su a lolo sai aku domin su ku kubuta ka banin buru ina da ihin alkawara don burkyama ka ibrahim burna ma ka ibrahim una ɓe cica ka al'umma bana dona tuli ibrahim ihin cica al'umma na dona ka duniya bannin iwa ga zuriya ina dana kurayi kafin bana dofin gaskiya ka yesu almasihu ana turi yau mun ibrahim ku ban ban gaske yau ibrahim in cike su kafu kin zadija in mama a saka fili ne daga abaram zuwa ibrahim wato na ricica yi al'umma tuli yau gina bagadi kumburu bana dai bayyana ku banye kin jin kina kunwa kina kunwa ya maka ibrahim cewa ibrahim karu owuwu mi hangar ko yau unan lada tuli amma ibrahim yona ya mburu wan ubangijiyan mundu na fin yawa gashin fannin munu kar kuma gudiyam ihin kyaga doyanwa ibrahim yona fiya inda da usahiman zuriya ba inda dama kyamun doyan ihin gadin na kunun buru yoyi ban ibrahim cewa mun nara fa ihin gado ba mburu na fiya mun yau irubun yau ihin ka gado yau daga lokaciwa mbulo da furnan ya kace tai yo na fiya na ita yau fa mu taurari radio na katanin buru anu bar mu tauraruwa nuna da ka bari yau she ubangijin buru yo na fiya ja handu zuriya yau na yawaita datu tauraruwa amanta annun buru umburu ko rubuta fi adalciwa dai kyama fi sabonin i sannan buru ruduman nan kana fi kana kunu cewa mihin Ubangiji buna di usurau daga kasan ur ikaldiyawa domin fuwa zarrara anu gadi ka to damoye in ku lokaci wai fannin magaji kinjin na di ibrahim oma ka na kunun buru yo na fiya ya ubangijin buru take yin dan na kya anan gadin zarrarawa take din na kya ya anan mallakaiwa har kwanja ibrahim na kya shakka kan na dina kya yayi a ne mallakin darra sai in buryo na fiya ya fin munin da guda tatu nan burguma ko in biri guda tatu nan kizaku guda tatu nan mun baru ima fin nin mu girwa kafu ka zayau da kinyan nin nin muningi amma sa sana mun yi ra kafu ba sana na da mun yiri mbakirin yama yo na so rukuntu yau sai ibrahim yo dandar yau daga banwa sai ibrahim yo danango kunan ya kawai ihin nin wuya turda ta kai nan da nan sai ban da kyama duhu ina dai na fuwuwu yo gudai sai ina da mashallin ma aloka duhu sai ga bishan da nan lele sai ga jeniya bishan akwai na tiyo yo da ra su saka mu giwa da sana ma yau ciwa kuma shawa inda in burka ma alkawari ka ibrahim ku lokaci wa inda burna rika bayyana ka ban ibrahim na karfafi na tabbata fi alkawara da kyama fi ka ban mu mala'ika ye in sake a shakka annabi ibrahim annabin kundin ye bana da ubangijin buru kyama alkawarin nin i ka ta kina ya ka ta sabon nin i al'umma kaf duniya na yona ku albarka ka banye ibrahim hinci caman annabawa domin ka banye inda mu sauran mu annabawa yo kuma ka ta ka kiri ku dar kiri annabi ibrahim na nun kato da mokaraye fannin kyamunu ina da manya burafi kafin ninka na ibrahim na nan isma'ilu amma isma'ilu fa'ihimun ibrahim ina zin burki fi alkawari ba domin isma'ilu fa saratu in burai ba hajaratu in bura'i ina kuma hajaratuwa fa gando ibrahim hin ba amma gudunkunu kabanin gando ibrahim saratu ina in bura isma'ilu Ubangijin buru kyafi alkawari cewa, Buru Ubangijin buru kyafi alkawari cewa, Ngandoye Saratu na burafi munu, munwa hingadi Ibrahim. Ana kan kabari, shehin buru da bayyana ka Ibrahim, dikin yannin kyan bini kan zarkan ana, lokaci na dina rini ku bukkaye in ci cimisha, di daga mushu, di finka sai in matatun da. yona tarme kudumaye huna yau da ruga ka banga daga bukawa di kwakan domin itar yau di huna yau yo kuntu yona ya amburu nun kuma albarka ka banau karu karu royan annabi ibrahim na ta kyak na kuma sashe rayan nan ba an dina ta kyak cofarwa ba ibrahim yona ya ya ai hunun mummuru a wansu su kosu wumbu su kudarin bini mina kuwa a nan mai nke yi hunu nan mun je kira lolo da na fiya madalla sau kya ni ya gina doka ma ni ya ka aikatiye ibrahim run suyen nan ku fasu bari kena shirye fiye je kira nan da nan yau kya tuhuwa yau mai su ban saratu kamin dau yau na fiya shirye je kira ka dintatu ina dun kunana nan laushi kya huhuwa anu shishi'i anu kyafu su waina ibrahim aku nan da nan yoru ga kabanga yo mu su ban mu garki mun da yo tuka mun maraki ina dina kimaye shirya i yo tuka madara nan kindirmo kaza i yo la do maza maza yo tuka yo mu fiyo ni lokacin na diyo na riye yo lo na fiya ngando yo saratu na kakiya yo na fiyo ya na kamimin dau sai bife wayo na fiya in kya mahu alkawari in gando yau saratu na kya rubun ibura humunu kubunga rubu kuduma dana na saka kiyu kuduma dana ku lokacin na din nyima muku cofar rara kafu na farin kunu kitan alkawara don burkyama ka ibrahim kitan kina ya munye ihin gadi fata ba yo sa shela a saratu na kinjimin dau na tu'o yau kuwo kaciwa ibrahim nan saratu yo gusa yo usura bare nan kubura kuwa ba lokaci she saratu yo da oro kimin raye domin huna ka nakun nara dai fa ka nakun na dina kya hamba she ubangijin buru yo na ka ibrahim manin maman gando yau orawa ashe kyaman girna kan dina gagarin buru in bi fewara ta ibrahim sauka ya kuroye ashe mu annabin burin kunu yawa aku yonyi mafi nan ku kefaro ina dina botoye mburu kyama alkawari ku dabari ka ibrahim kan zadi ibrahim kafa duniya yona ku albarka ku lokaci wa kimin zuriya yau inda buka ya ceto na furu bina dai na ceci duniya kaf kimin zunubi na dona ne in burkuwa runsa alkawari ye ka annabi ibrahim ngando ibrahim chama rubun bura fi munu buna dama ma fili ni ishiyaku mburu albarkata ibrahim nan kaf albarka na dina kan zadi ina diyo na tuli kan zadi ina diyo na tuli sai kuma mburu yo kya niya ku gwada ibrahim ba rigina din buru na mafi kan jin muka na kunwa mburu jaraba ibrahim yo na fiya ibrahim ibrahim yo na fiya minda sai mburu na ka annabi ibrahim ta kace lomunau ishiyaku buna duna ake adun wisin zarin urumiya kuban wado na kyafin hadaya ina da na toni kita makitar radin na na huye ko kana kunna da ayin kyama wuya sai ibrahim yo da lon lando duro yo tika jakiye yo kuta fishin fida tika mabari kamimin mace nauye daga nin i nun kuma munye ishiyaku sanama mun gini ina dina kyafi hadaya ina dana toni ikwai lomaye mai su bannadi ubangiji mburu na mafi kuma shata'atu ibrahim daga mushu ba rabanga daga fasaye sai annabi ibrahim yo na kun munna wuncar maka banna nan jakina nimmi nimmace na wa suna kya duma an su kya sujada sannan su ce bumban hunu ka ban ka fi gaskiya nan kuma ka bari ta kangara inda ibrahim na kya kaf ma al'amurwa din ya na wacar ma ka banna da ibrahim na mafiyo sai ibrahim yo tuka gisawa yana da na kya hadaya kutono yo dora kuma ye ishiyaku ya akwai tuka ribau kinyariye kafiyo yo bari yo lo mai daga ka ta kwaya ma ni na kya hadaya sai ne bon ma ka zaku sai munwa ishiyaku yo na kicicai ibrahim baba huna ribau nin bisha nin gisa amma sa huna ka zakuna dana ka siya ba hakika mun nara ishiyaku na nin hankali na nin kibirti kangara kyamawa ba ku yuru sai ci ce yawo na fiya burna ta fi so ta da ni ka zakuna da suna kasiye o mamunan sai yo bari yo lomi daga diyoyi ma banna dai burna ma ka nakun ka ibrahim sai ibrahim yo gina bagadi ku kwana yo jeri min bin kitana yo tika munna ishaku yo dore kitan bagadiwa sai ibrahim mi ka nyari yo tika ribau domin ika su munye amma mala'ikan buru yo turi daga tana yo dagijin yo nafiya ibrahim ibrahim yo nafiya minda ibrahim mankunu nin ban gaskiya tunna fa ishaku ihinka di'i da ibrahim na waye amma mburiyo na fiya tika yi anoka hadayin nan i ibrahim kuwa sa kyama gardan ba ka ta kuwa biyayya na dai kyama sai mburiyo na fiya karo kasai ko dama mburi na ita a ne gwade kunu domin ihwa ban gaskiyeye ishiyaku mun ibrahim dai ma daidai nin kwatanci yesu munin buru ishiyaku na nin biyayya har nin kuwuye annabi ibrahim kuta ishiyaku ɗora ikitan kitanin bini ikita hadaya amma mun nada ishiyaku sana makunu sa kyama gardama sana makun ba kyama biyayya nan bina dai burai sai mala'ikan buru na maka ibrahim karo manyar yau kitan yace nawa karo kyafi kyamun giri kar kuma kyafi kyamun giri ga makon gya in shera wai obukogun burin kunu ibrahim ɗaga mushin ja sai ga kato kiza ku ka ta kurmi ina da ka ca ka kafarin burin kunu ibrahim mai mika nyari bora kiza kuwa kyama hadayi ne kuma ya makomun ye ishiyaku a nuna su kwatancin kunu nin yesu almasihu munin buru yesu almasihu ihin munin buru baka tika zunubi in ma ka duniya ihinda mika'i hadaya isulhu tsakanin buru nma ihin tushe rayi ina kuwa ihin fi rayi rayiya kuwa in su haske in ma in kira wa ba mun kiza ku in kwatancin kira yesu almasihu ina dina tomai domin icetin ma tuli kafin buna yona dogar kabanye yona rayi har abada yona be munun buru buna yona gada aljanna lallahin masa ceto in bari fa iya ba shirya kawai maza domin wasasin uku ceto kabanin buru yesu almasihu